الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam al-muhaddith abu abdurrahman muhammad nasiruddini al-albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun shigo cikin shubuhatun wa jawabuha mun ɗauki shubaha ta farko mun karanta ta kuma mun karanta amsar da a sheikh nasiruddin al'albani allah ya ji kansa da rahama ya bayar game da wannan shubaha to kuma za mu shiga cikin shubaha ta biyu yanzu muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gamnakatar wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai ƙwalal musannifu rahimahullah malam allah ya ji kansa da rahama ya ce wa ƙwala akharun waɗansu daga cikin mabiya mazahaba waɗansu daga cikin riƙau na mazahaba suka ce idza kana likhtilafu fi dini manhiyan anhu idan har saɓani a cikin addini ya kasance an yi hane game da yin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hane game da yin sa kamar yadda ka kawo waɗannan ayoyin to fama za ta kuluna fi ikhtilafi sahabati wal a'immati min ba'dihim to me za ku faɗa dangane da sabanin da sahabbai suka yi a junansu ai ya tabbata sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani a tsakankaninsu wani ya kuskurantar da wani kamar yadda kutubul hadith tana ɗauke da wannan labaran wal a'immati min ba'dihim da kuma limamman da suka biyo bayansu haka ya za ku faɗa dangane da saɓanin da ya wakana tsakankanin tabi'ai tsakankanin su al'imam ibrahim ibn yazid al-nakhai irin su sa'id ibn musayyab irin su al-hasan al-basri waɗannan manya-manyan malamai to saɓanin da ya gudana a tsakankanin su me za ku faɗa game da shi haka kuma al'imma al'arba ɗinnan su ma dai gashi nan idan kana karanta littattafai nasu da fatawoyi nasu za ka ga fatawoyi na al'imamu malik sun ci karo da juna da fatawoyi na al'imamu abu hanifa a waɗansu gurare za a ga ta al'imamu shafi'i ta saba wa ta al'imamu malik za a ga ta al'imamu ahmad ta saba wa ta al'imamu shafi'i to me za ku faɗa in dai har allah ya yi hani game da yin wannan saɓani ɗin ya kuma waɗannan alƙurunul mufabbala ba wani zamani mai inganci a duniya wanda yake zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sun yi sabani a tsakankaninsu kuma kutubul sunna din tana dauke da waɗannan suna dauke da wannan shi ya bayar ma ga waɗansu daga cikin sahabbai dan har ya zamanto abin ya kai zuwa ga yaki mun gane da kyau haka kuma tabi'ai su ma a tsakankaninsu ya zamanto sun yi sabani a tsakankaninsu haka kuma atba'u tabi'ina wanda waɗannan qurun guda uku su ne ƙurunin mufaddala wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi magana a kai ya ce alƙurunin mufaddala ya yi magana a kansu wato khairukum ƙarni sun mallazi ne ya lunahun sun mallazi ne ya lunahun to a dunkule sai a ce da su alƙurunin mufaddala mun gane da kyau wahal tsammata farkun bai na ikhtilafihim wa ikhtilafi ghairihim min almutaakhirina akar makallahu shin wancananka akwai bambanci tsakankanin saɓanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da kuma saɓanin da yake tsakankanin waɗansunsu daga cikin malaman baya-baya wanda suka biyo daga ƙarshe almutaakhiruna su ne tun daga malaman ƙarni na hudu har zauwa yau ana ce musu almutaakhiruna tsakankanin almutaqaddimuna da almutaakhiruna almutaqaddimuna sune tun daga zamanin sahabbai na ma'aiki zuwa shekara 300 mun gane na'am 300 300 ba wannan ana ce da su almutaqaddimuna amma duk wanda kafin bayan shekara 300 ya rasu da dan lokaci za mu ga cewa waɗannan ashabu sunan dinnan daga gabace da ashabun ruwayat bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i ibn maja su guda shiddan nan dukkaninsu suna daga cikin almutaqaddimuna saboda sun rasu kafin shekara 300 ta yi ɗaya ne kaɗai ya gita shekara 300 ya ƙara shekara uku imamun nasa'i shi ma ibn hajar al-asqalani ya saka shi cikin almutaqaddimuna saboda kaso mafi soka cikin shekarun shi da yayi duka yayi su ne a cikin shekarun na baya mun gane da kyau shi yasa in dai mutum ba ya linke sosai cikin shekaru na baya ba kafin 300 ta yi ba a saka shi cikin almutaqaddimuna in dai 300 ta cika mun gane da kyau yawwala to shin akwai sabani tsakankaninsu da nasu waɗannan masu da'awar sabanin na yanzu tsakankanin sabanin sahabbai na waɗannan fal jawab na'am hunaka farqun kabirun baina al-ikhtilafain al-shaykh al-shaykh al-albani yace kwarai kwa akwai bambanci wanda yake mai girma tsakankanin sabanin guda biyu tsakankanin sabanin sahabbai da na waɗanda suke almutaakhiruna ne akwai bambanci mai girma ba wai karami ba ma bambancin da dukkan wani mai ido a ilimi zai gano wannan bambancin a fili karara cewa ya zaharu zalika fi shay'aini hakan ɗin kuma yana bayyana a cikin abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu kacal idan ka kalla za ka gano cewa saɓanin da yake tsakankanin sahabbai da saɓanin da yake gudana a yanzu ba ɗaya ba ne al'awwal abu na farko sababuhu sababin da yake haifar da saɓani sahabbai menene sababin da ya jefa saɓani tsakankaninsu na gaskiya ta bayyana ne a gare su ɗari bisa ɗari suka yi faɗa da ita ko kuma a'a ɗayan gaskiyar ta bayyana a gare shi ɗayan shi kuma bai ma san wannan gaskiyar ba shi yasa ya zamanto ya saba wancan ɗaya ya yi hukunci ne da ijtihadi ɗaya kuma ya yi hukunci da nasu sai ya zama to wanda nassin ya kai gare shi kuma ya ajiye ijtihadin shi yayi hukunci da nassi din wal akharu sannan kuma abin na biyu shine sababu a asaru abin da kuma sabanin ya haifar bayan sahabbai sun yi sabani a tsakankanin su tabbas sun yi sabani a tsakankanin su amma daga cikin su akwai wanda yace ba zai yi sallah a bayan wani ba daga cikinsu akwai wanda ya fata cin abinci da wani daga cikinsu akwai wanda ya fitar da wani daga cikin musulunci kaga sababinsa da asar ɗinsa sahabbai sun yi saɓani amma ba su yi faɗa ba da juna sun yi saɓani amma ba su daina sallah a bayan juna ba saboda sun san kowanne daga cikinsu saɓanin shi ya gina shi ne akan ala basirati kuma yana neman basirar da ta fi tashi kyau don ya yi riko da wannan basirar da ta fi tashi kyau ya ajiye tashi to amma yanzu sabanin yanzu haka yake sabanin yanzu mutumin da za ka kawo mai aya ka kawo mai hadisi ya ce mu ba ma tare da wannan saboda malamin ba aka yake ba ai kaga sababin ba ɗaya bane shi sababin da ya jefa wannan sabanin a wannan zamanin sababin kawai wani ba dan kungiyar mu bane to duk maganar da zai faɗa kalka amshe ta ko ya kawo maka aya ta alkur'ani ya ce haka imamu malik ya tafi akai ƙarya yake mu zai ga imamu malik in ya ce maka haka abubakar yake yaudar ka zai in ya ɗako maka littafin ibnu jarir tsabari ya ce gashi wannan ayar ibnu jarir tsabari ya ce wa aula hadhihi al-aqwal fi ta'wil hadhihi al-ayati qawlu man qala kaza wa kaza ce ƙarya ya maka ibnu jarir tsabari ai shi ba ba maksumi bane kuma sai tashi ta maka tawilance tawilance haka kuma asar ɗin da yake bari bayan sababin ba ɗaya bane haka kuma asar ɗin halu abin da shi saɓanin yake haifarwa za a ga cewa ta kai almutaakhiruna yanzu anan babu irin wannan saɓanin almutaakhiruna za mu gani a gaban da ya magana kuma insha Allah a cikin silsila din Allah da zamu zamu tattauna akai insha Allah yanda saɓanin da almutaakhiruna ya haifar fa amma ikhtilafu as-sahabati fa inna ma kana an daruratin wa ikhtilafin tabi'iyyin minhu fil fahm amma sabanin sahabbai in za ka leka shi za ka karanta shi ga baki ɗaya idan aka ce maka tsakankanin wane da wane an samu saɓani har na rashin fahimtar juna fa inna ma kana an daruratin sani dai kadai ya gudana ne saboda larura wa ikhtilafin tabi'iyyin minhum da kuma saɓani wanda yake na ɗabi'a daga su wajen sahabbai din fil fahmi wajen fahimtar nas anan ne inda suke samun saɓani wajen abin da ya shafi saɓani na ɗabi'a wajen kai yadda ka fahimta ba haka ni na fahimta ba yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam yake nufi a wannan gurin ga yadda yake nufi kai kuma ka ce ba haka ka fahimta ba irin wannan shine saɓanin da suka yi za mu ga cewa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya bar duniya matan ma'aiki in banda na na aisha duka suka kirayi usman ɗan afan suka ce to ya je wajen abubakar ya amsa musu gadansu ya amsa musu sumunin su kashe ɗaya cikin takwas ɗin dukiyar wato gadansu na na fatima ɗiyar ma'aiki ta je ta cewa abubakar toho ita ma tana neman nisfinta na dukiyar ma'aikinta to ita na na aisha ƙoƙarin da ta yi sai ta gaya wa matan annabi ta ce shin ba ku san ba farin jakada kafin ya rasu ya ce la nura su ma tarakna sadaka yuridu bi zalika nafsahu ce mu jama'ar annabawa ba a cin gadonmu tun abin da muka bari sadaka ne kuma manzan Allah yana nufin kan shi ba wai wani ba da shi yake to da ta faɗa musu haka ta ja hankalinsu sai suka ce to shi kenan sun daina saboda manzan Allah ce inna ma ya akulu alu muhammadin min hadal mal iya yanzu iyalin ma'aiki dukiya daga fai'u za a dinga kawo musu daga baitul mali za a dinga kawo musu amma dai a ce ga wani kaso nasu wanda za a ba su tsumuni ba su da wannan mun gane da kyau haka na abubakar lokacin da nana fatima ta nemi ya bata nisfinta saboda allah ta'ala ya ce wali abuwaihi ba in kanat wahidatan falahan nisfu idan diyar da mutum ya bari guda ɗaya talce to za a ba ta rabin dukiyar mahaifinta ita sai ta yi riko da umumin wannan ayar kowane ne ya mutu inda ya ɗiya ɗaya ya bari to za a ba ta nisfin dukiya to ba ta san da cewa ga abin da ma'aiki ya faɗa ba shi baya daga cikin umumin wannan aya shi 'ya'yan shi ba za su ci gadon shi ba mun gane da kyau sai zaman to an samu sabani tsakankaninta da mahaifin nana Aisha radiyallahu anha Abubakar da ce wallahi ni ba zan dauka an bada ba saboda daga karshe Ali ibn Abi Talib bai yi mubaya ba sai bayan nana Fatima ta rasu sannan yi mubaya hadisi yana nan yana cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda ya tattauna akan qadiyya din to amma daga karshe da aka zo warwarewa mas'ala din Abubakar ya ce wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an aslama min qarabati wa amma alladhi shajara bayni wa bainakum min hadha al-mal falam alu fihi an al-khair alladhi ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasna'u fiha yace ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa ya ce wallahi sadar da zumuntar ma'aiki alaihi salatu wasalamu ta fi soyuwa a wajena sama da sadar da zumunta ta ya ce kuma wannan dukiya da kuke gani wanda abin da ya gudana tsakankanin da ku na wannan dukiya kun zo a baku rabonku da sauransu na ce ba haka ba ya ce wallahi bin takaita ba akan aiki na alheri wanda na ga ma'aiki yana yi da dukiya ce don abin da ya ce a yi shi ake ya ce to maganar kuma za ta sa ba kuma a sauka da kan umarni na ma'aiki to da ƙarshe alibu na abi ɗalib bayan na na fatima ta rasu da ya ga mutane suna mashi kallon hadirin kaji kowa bai ɗauke shi da kima ba wa kana li aliyin wajhu na hayata fatima falan ma tuwfiyat fatimatu istankara aliyun wujuhan nas yaga kowa biya ya canza mishi sun kulle mishi ita yace wannan mubaya da in bai ba akwai matsala to sai ne mubaya kuma daga ƙarshe ya faɗi shi ma dalilinsa sai to mu dai ya ce abubakar gumi ban musan cewa kai mai farala ne a cikin mu kafi kowa daraja a cikin sannan kuma walam nan fas alaika khairun saka hullahu ilaika ba mu taba ba wato gasar alkhairin da Allah ta'ala ya koro maka shi muka ce mu ma sai ya ba mu shi walakin na nara fi hadha al'amri da na nasiban fastabadda alaina sai dai muna ganin cewa wannan dukiya ta ma'aiki muna da rabo a ciki sai abubakar ya mana zalunci ya mana babakere to wannan shine dalilin da ya samu ko muka ce to sai mun kwato haƙin amma tunda ya bayyana a gare mu cewa abubakar akan gaskiya yake to guda tare da shi yayi mu baya ya shi na hadisi yana cikin bukhari da muslim za a ga cewa to din irin waɗannan saɓanin da sau guda da tsakankanin wani da wani cikin sahabbai daga ƙarshe marasa gaskiya dawowa yake ya wafuka wa mai gaskiya baya tabbata akan kuskure ɗin shi to amma su kuma zamani yanzu ba haka ba haka saɓani yake haifarwa ba maras gaskiya nawa ka gani wanda ya mutu akan rashin gaskiya shi kuma ya ce shi wannan rashin gaskiya tashi ita ce gaskiya kai mai gaskiyar kuma kai ne ba mai gaskiyar ba na farko kenan lakhtiyaran minhum lil khilafi ba wai sabani bane ba wai zabi bane daga gare su wajen sabani din ba su suka zabi su yi sabanin ba a'a sabani ne wanda yake na dabi'a wajen abin da ya shafi fahimtar nassi shine ya bayar da haka nan amma kuma idan ya bayyana a gare su a fili karara tamkar rana lokacin azur suna ajiya wannan fahimtar tasu wanda take gurgwa su wafaka fahimtar wanda take ingantacciya na'am yudafu ila zalika umurun ukhra sheikh al-albani yace yudafu umurun ukhra wato ana jingina ana raba waɗansu al'amuran na daban ila zalika tare da wannan al'amari na cewa saɓaninsu saɓani ne na ɗabi'a ba saɓani ba ne wanda yake na wancan yana yi wa wancan hasada kanat fi zamanihim a zamaninsu akwai waɗansu al'amurra na daban wanda istar zama tikhtilafahum wanda wannan saɓani ɗin wannan abin da yake wannan lokacin shi ya lazumta dole su yi saɓani ɗin kaga a wancan lokacin na sahabbai sahabbai ba a gari ɗaya suke ba suna ɗin kuma ba a tattare take ba a wannan lokaci kaga dole 'yan madina in sun san wata sunnar wata ba santa ba saboda akwai sahabban da sun yi hijira sun tafi kufa inda za ka zauna a madina har ka rasu a sahabbai to akwai sunna ɗin da za a ganta tamkar rana lokacin azur wanda baka santa ba kuma a wajen wani take a kufa wata a wajen wani take a madina a makka wata basra wata kaza wata kaza to kaga wannan rashin tattaruwa sunna a guri ɗaya sai ya zamanto ya lazimta musu ya zamanto sun yi saɓani din sun mazalat min ba'dihim sannan kuma wannan al'amuran sai sau gushe bayan sahabbai din saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa an tattara sunna a guri ɗaya a littattafai za a ga cewa in kaɗa ko kana karatu hadisan da za ka samu wani sahabi ya yi tafiyar shekara ɗaya a kansu ya je ya karance su ya dawo a shekara ɗaya kai in kai ƙoƙari za a karance su a wata ɗaya dukansu za a karance su a wata ɗaya kuma a jere za a karanta maka su malami ɗaya zai karantar maka da su wanda a wancan lokacin in ka tashi sai ka je wajen malami ana ta ziga shi ana ta ziga shi in ka je karatu wajen shi za ka yi kwana arba'in da ket ka samu hadisi goma wanda shine ya ƙara a cikin hadisanka wanda da baka san su ba amma kuma wannan ka yi karatu mai girma ba karatu ba ne ɗan kaɗan za ka tashi kuma loka tafi wajen wani ka je ka zauna a wajen malami sama da shekara ɗaya shekara biyu ka samu hadisai ɗari biyar ka dawo wani hadisan ɗari biyar to a wancan lokacin mai hadisi ɗari biyar wa wane da wane ne wane da wane ne ba kowane malami ba ne za ka je guri shekarantar da kai hadisi ɗari biyar mun gane to kaga yanzu al'amarin cewa sunna mudawwana ce a wancan lokacin lamta kun mudawwanatan a wannan lokacin kuma kanat mudawwanat a wancan lokacin kowa irin mashekhat da ajiza ne za a gani nasu cikin sahabbai waɗanda ma suke da irin wannan ɗin su abdullahi ibn amr ibn al-as idan ka ɗauka cikin tabi'a waɗanda suka rubuta su ma ba su da yawa to abun sai a wajen su imamu maliki ne ma dan fara fantsama mu ba ta fara zawwa baya daga baya kuma irin su imamu bukhari irin su imamu muslim suka fara manyan manyan littattafan amma kafin wannan lokacin ai ba a tattara suke ba wa mithlu hadha al-ikhtilaf to misalin irin wannan sabani din la yumkinu al-khalas minhu kulliyan ba zai yi ba a ce mutun ya kubuta daga gare shi ka cokam ga baki daya a ce mutun ba zai yi shi ba saboda ba ilimin a tattara a lokacin a guri daya wala yalhaqu ahlahu adh-dhammu waridu fil ayati sabiqa adh-dhammu warid wato zargi wanda ya zo shi fil ayati sabiqa a cikin ayoyin da suka gabata a baya wa ma fi ma'anaha da abin da yake cikin ma'anar waɗannan ayoyin wala yalhaqu ahlahu baya riskar masu irin wannan sabani din dukkan sabanin da ya zamanto ba wai san zuciya bane ya haifar da shi dukkan masu sabanin nan to wannan fadar Allah ta'ala da yace wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ba sa shiga kalkashin wannan ba sa shiga wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizmin bima ladayhim farihun wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasa minhum fi shay'in innama amruhum ila allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun li'adami ta haƙuƙi sharɗin mu'akhazati saboda rashin tabbatuwar sharaɗi na damƙa ɗin sharaɗi na damƙa shi ne bawa ya aikata laifi a kan ganganci bayan ya san ga abin da yake shi ne daidai to ya ƙi bari ya aikata shi a kan ganganci ya aikata abin da laifi ne wannan shi ne yake sawa Allah ta'ala ya kama bawa amma in ya zama akan kuskure ne bawa ya aikata laifi Allah baya kama shi saboda ya aikata laifi akan kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce karfa artu walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum babu laifi akan ku cikin abin da kuka yi na kuskure amma abin da za a rubuta muku laifi shine abin da kuka aikata da gangam abin da zukatan ku suka gangam ta aikata su wa huwa alqasdu shine zamanto nufin sabani din awil israru alayhi ko kuma tabbata akan sabani din wannan shine dalilin da yake sawa a damƙi bawa wajen idan aka yi saɓani Allah ta'ala ya rubuta mai laifi amma in ya zamanto makasudinka ba wai shi bane ka saba wannan malami din makasudinka ba wai ka saba wa wani bane dan uwanka a'a makasudinka shine ka fahimci gaskiya akwai wanda za a ga cewa wallahi yana bibiyar karatun wani malami makasudin shi ba wai ya fahimci gaskiya bane makasudin shi ba sai yake ji mai malam wannan mai malam wane ya faɗa a mas'ala kaza ni kuma saba mishi in yace kaza din nan mai kyau ne shi kuma zai hauka min bari yace kaza din nan bashi da kyau ko da mas'ala din mai harshen da muci mun gane da kyau shi bibiyar da yake shine ba dan ya fahimtu ba ba dan ya saurara ba ya karu ya fahimci addini dan ya saurara yayi nakadi ne yayi kiritik don za ka cewa haka ne suke ta mutabar malamai za a gani masala ɗin da a fili ƙarara take to amma saboda so yake da ya tahira sai ya zama to yana cin dindiniyar waɗansu daga cikin malamai to amma saɓanin sabai ba haka yake ba ba haka yake ba makasudinsu ba wai wannan shine don su saɓa wani ba a'a makasudinsu haka suka fahimta a sunna ta ma'aiki idan kuma ka zo musu da dalilin da ya fi nasu shikenan sai su ajiye nasu su yi riko da naka ba dan kafi su kwanake ba ko kafi su matsayi da sauran saboda wannan sunnar ta ma'aiki da ya kawo musu tafi komi a wajensu mun gane da kyau taw wa ammal khilafu alqa'imu bainal muqallidati amma sabanin da yake tabbace tsakankanin masu takalidi na mazhaba fala udra lahum fihi ghaliban wato ba su da uduri a cikin su a cikin wannan sabanin galiban a yawancin lokuta ba za ka yi musu uzuri ba kaso tasa'in cikin ɗari na masu saɓani inda na mazhaba ne za a ga cewa ba za ka yi musu uzuri ba bala albani kenan Allah ji kansa da rahama yace fa inna ba'dahum qad tatabayyanu lahu al-hujjatu min al-kitabi was sunnah haqiqa sashe daga cikin waɗanda suke takalidin mazhaba so da dama ma zaka ga hujja ta bayyana a gare shi daga alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ƙadadin nan tana zauwa littakalil wa takasir idan ƙad ta shiga cikin fi'ili mubari'i ba kowane lokaci bane take bayar da ma'anar at-tahqiq ban gane da kyau ƙad tana fa'idantar da at-tahqiq idan ta shiga cikin fi'ili mubari'i a fili maudi amma idan ta shiga cikin fili mubari'i wani lokacin tufidu taqlil wani lokacin tufidu takasir sali kaman ka ce qadi yasduqul kadhub qadi yasduqul kadhub kace kadan ne ma tacaccen makareci yake gaskiya mutumin da ya shahara da ƙarya to kadan ne yake gaskiya kaga wannan qadi littaqlil kenan to akwai kuma ka zo da ita kana nufin littakasir kace qadi yanjahul mujtahid so da dama ma mai kokari yake rabota da yawa za a yi jarrabawa inda ka yi kokari to kaga ka yi nasara da yawa wanda za ga ya yi ƙoƙari ya faɗi cikin masu ƙoƙari su ne 'yan kaɗan sama da waɗanda suke ƙoƙari kuma su yi nasara mun gane da kyau to amma in aka ce maka ƙadiyan jahul kasul kaɗan ne mutumin da yake da lalaci kuma yake yin da jahi ana samu ka ga wani bai damu da karatu ba amma kuma an zo an yi jarrabawa ka ga ya yi nasara to cikin masu yin nasara cikin wanda aka yi wa jarrabawa suka yi nasara masu ƙoƙari sun fi wanda suke kasalallu yawa mai kasala ɗaya ne biyu uku wanda za ka samu shi ma ka tare aka ci masalar da malam ya kawo ita ya raja mun gani ka san akwai irin wannan wani sai ga ya shekara baya karatu amma an ce za a yi jarrabawa gobe karfe ɗaya na dare ya dawo daga yawace a wace shi ce kai wannan da ko da leka ko da mace a dai so nace shi in maimaita shekara kawai da ko haka ya haka ya kai ce kai wannan safa zan doka sai ya gama dokan ta kawai da dare da asuba iya tashi dan maimaita ta kawai iya je shi kawai a kawo misalan nan ce kai magana akan kaza ce alhamdulillah kaga sai ce duk masu karatun da suka shekara tana shirme suke kaga safa nan ɗaya in baka karanta ta in ka shekara kana yi in ka tsallace safa nan to sai ka sace wata shekara hannu mun gane to kaɗan ne ma wato za a ga cewa so da dama ma shashe daga cikinsu hujja tana bayyana a gare shi hujja daga alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa annaha tu'ayyidul madhhab al-akhara sannan kuma wannan sunna ɗin tana ƙarfafa mazhabar soban shi allazi la yata mazhabu bihi adatan wanda al'ada shi ba a wannan mazhabar yake ba sunnar tana goyon bayan mazhabar da ɗan uwan shi yake kai fa yad'uha sai ya bar wannan sunna ɗin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama la li shay'in ba dan komai ba zai bar wannan sunna illa li annaha khilafu madhhabihi sai dai cewa ita wannan suna ɗin saɓanin mazhabar shi ce ga shi nan hadisi ƙwaro-ƙwaro a cikin bukhari da musulun zai ce maka ai wannan ya saba wa mazhabar ku je ku yi aiki da hadisi mun gane da kyau ya saba wa malikiya ya saba wa hanafiya ya saba wa hambaliya ya saba wa shafi'iya sai ga cewa yana kafa hujja da wannan ba zai ce maka bai inganta ba hadisi ya yarda ya inganta to amma ya saba wa mazhabar ku khalafa mazhabana aga ba za mu tafi akai shi ba to wadansu za ga haka suke fa ka annal mazhaba indahu huwa al-asl malam yace kai ka ce mazhabar a wajen shi shine tushi kai ka ce za a dora alqur'ani ne da sunna akan mazhabar ba wai ita ba ita mazhabar ba za a dora akan alqur'ani da sunna mun gane da kyau kai ka ce a wajen shi mazhaba ita ce tushe alƙur'ani da sunna wannan far'un ne nata idan aka samu matsala tsakankanin tushe da reshe reshe shi za a baiwa haƙuri saboda aka ce a cire tushe din to har reshe din ya lalace mun gane da kyau to su suna ganin cewa waɗansu daga cikin suna ganin cewa mazhaba ita ce tushe mun gane alƙur'ani da sunna kuma reshe ne nata أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ko kuma wannan mazhaba kai ka ce shine addinin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wal mazhabul akharu mazhabar dan uwan daya mazhabar daya ita kuma huwa dinun akhara mansukh huwa dinun akharu mansukh wato addini ne na daban wanda shi kuma an shafe shi kai ka ce shi malamin da yake tafiye akan mazhabar shi dan hanafiya kai ka ce duk wata mazhaba shafi'iyya malikiya hanbaliya wannan dini ne wanda yake mansukh kai zahidul kautsari wani malami ne dan indiya cikin malaman zamanin nan na hadisi yana ɗaya daga cikinsu to amma sai Allah ta'ala ya kaddara shi din yana da kwaikwashe-kwashe na farko dan ta kifan mazhaba ne na biyu sufi ne na uku kuma ba a sha'ari ne sai ya zamanto in ya kawo hadisi ya kaca-kaca da shi hadisin da ya saba wa mazhabar sai ce to imamu abu hanifa kiyasin imamu abu hanifa ya fi hadisin na inganci a wajen mun gane da kyau sai zama ya caccaki waɗansu daga cikin malamai ya ce ina ga imamul bukhari ya ce imamul bukhari ba faƙihi ba ne wani abu makamancin haka ya ce imamu ahmad shi ma ba faƙihi ba ne ya ce al'imamu malik shi ba balarabe ba ne na asali ya ce al'imamu shafi'i shi kuma larabcin shi ma dai ba ƙararren larabcin nan ba ne duka kowane ya zo shi ya taba irin su ibn hazm irin su al-imamu al-hakim al-nisaburi ya taba malamai da dama waɗanda suke magana akan hadisi to sai ya zama malaman da suka yi zamani da su irin su a sheikh abdurrahman ibn yahya al-muallimi al-muallimi babban malamin hadisi ya mai kace-kace shi ma ya mai raddi ya yi littafi at-tankil lima fi ta'nibil kautsari min al-abatil littafi ne mai kyau wanda kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi ta'liki cikin wannan littafin saboda yana da kyau littafin mun gane da kyau to za ga wani shi in Allah ya kaddara yayi karatun hadisi sai ya zama dan mazhaba ne sai ga wannan mazhabar ta hana shi yi wa addini a hadisin hidimar da ta dace za ga in ka dauka akwai irin su al-Imam al-Gumari Siddiq Ahmad Siddiq al-Gumari wanda ya yi sharhin littafin a risala risala ta ibn abi zaidin na tsaira wani babban malamin hadisi amma za a ga cewa da shi da ɗan'unsa dukkaninsu malaman hadisi kuma za a ga suna da kwai ilimi suna da ido mai zurfi cikin abin da ya shafi ilimin hadisi to sai dai abin da ya shafi takifan maza ba su tana hana su lokacin sai adalci mun gane za mu ga a nan mukaddima yan ba dabbu karanta ba akwai matsalar da ta hada su da shi da albani albani ya ce daga karshe sai ya gane ba ma mai ilimin hadisun ba kai albani ya wada zamani dai suka yi na'am wa akharuna minhum waɗansu daga cikin kuma yan takifan mazhaba alal naqidi min zalika wato suna kan kishiyar wannan matsala ɗin da waɗansu ke kai mun gane yan takifan mazhaba kala biyu ne akwai wanda yake gani yanzu malikiya mun gane da kyau ya ita kadai ita ce addinin da yake tabbatacce ba wata mas'alar da aka shafe a cikinta amma hanafiya hambaliya shafi'iya to akwai gur abubuwan da an shafe a cikinsu amma ko masu wannan maza ba suke aiki da shi addini ne wanda yake mansuhi idan ka zo ka addini wanda la nasakha fi shine ka rike malikiya mun gane da kyau akwai wanda yake da wannan fahimta din to su kuma akwai waɗanda cikin almuƙallida suke da aƙidar cewa da malikiya da shafi'iya da hanafiya da hambaliya ka shari'a muta'addida kowace shari'a ce mai cin gashin kanta mun gane da cewa in za ka yi malikiya to shari'a ce mai cin gashin kanta kalka fita ka tafi shafi'iya in ka shiga shafi'iya to kalka tafi ka dawo malikiya shari'a ce mai cin gashin kanta in ka ce za a maka shari'a ta wane to ka tsaya akan wani din mun gane da kyau su suna ganin cewa shari'a ne muta'addida ba wani shafewa a cikinsu shine cewa akharuna ala naqidu minhum wa akharuna minhum ala naqidu min zalika waɗansu daga cikinsu su kuma akan kishiyar wannan abin da 'yan uwansu ne suke kai fa innahum yarawna hadhihi almazahiba wato hakika su suna ganin waɗannan mazhabobi alama baina hamin ikhtilafin wasi'in akan abin da yake abin da yake tsakankanin su na sabani wanda yake mayalwace a fili karara suna ganin su ka shari'a muta'addidatin kaman shari'o'i ne waɗanda suke kididdigaggu kowace shari'a ce wanda take mustaqilla in malikiya kake shari'a ce wanda take a wato mustaqilla in hanafiya kake dan hanafiya abinda kaga ya aikata wani a shari'a shi ta bashi damar ya aikata kai ba dan maliki in ga ka aikata kaza wanda babu shi a nafiya to shari'a ka ce ta baka damar ka aikata haka dan shafi'iyya shi ba an kaga ya aikata kaza to kai a mazabar ka babu shi to ka bar shi aikata kaji shari'a shi ta bashi damar ya aikata haka dan hambaliya shi yasa za ga a waɗansu guraren din ana samun irin waɗannan abubuwa za ga cewa gashi a masallaci an fara sallah amma in ka shigo saboda limamin da yake bada sallah kaga mihrab din da ya shiga gidan limamin hanafiya ne aka rubuta an rubuta al-hanafiya ke na limamin na hanafiya ne kai dan malikiya ba za ka yi sallah a bayan shi ba saboda wannan shari'a su daban a gaba na ku zai shigo sai ku yi sallah tare da shi wanda shari'ar ku dai ɗaya ce da kai da shi kama sarraha bidhalika ba'dhu mutaakhirihim kamar yadda sashe daga cikin waɗanda suke suka zo na ƙarshe-ƙarshe cikin malaman mazhaba suka bayyana haka da haka a fili ƙarara gashi na albani yayi bayani yace wato unzur faidul qadir ka leƙa littafin faidul qadir na al-imam abdurrauf al-munawi juz'i na ɗaya safa ta 209 ko kuma ka leƙa silsila ta al-ahadith ad-da'ifa a juz'i na farko ƙarƙashin hadisi na 76 da kuma 77 na'am mun gane da kyau suna ganin cewa la haraja babu laifi alal musulmi akan bawan Allah musulmi an yi akhudha min ayyaha ma sha'a yarki abin da ya ga dama abin da ya so min ayyaha daga cikin waɗannan mazhabobin wa ya da'a ma sha'a ya bar kuma abin da ya ga dama idil kullu shar'un saboda dukkaninsu shari'a ce eh mun gane da kyau dukkaninsu shari'a ce za a ce to kana da zabi in ma ka kasance hanafiya dan abin da hanafiya ta tabbatar kai ba ka tabbatar kana da zabi in kaga hanafiya ta maka tsauri ka ciru ka ce kana so malikiya kake so din da yanzu wanda za ga cewa in ka zo kana aka maka shari'a in shari'ar bata maka ba ka ji cewa an baiwa sobanka gaskiya kai kuma kai ne ya kamata a ce an baka gaskiya kana da damar ka ce me baka yadda baka mai da shari'a wani guri ko to suka ce to kana da damar ka caccan za ka tafi inda kake ganin cewa za ka samu sauƙi a ciki mun gane malam ya ce wa qad yahtajju haula'i so da dama ma waɗannan malaman suna kafa hujja wa ha'ula'i da su ma waɗancan kin suna kafa hujja ala baqa'ihim fil ikhtilafi bidhalika al hadith al batil suna kafa hujja ala baqa'ihim fil ikhtilafi akan wanzuwar su akan sabanin nan suna kafa hujja bil hadith al batil da hadisin da yake rubujajje na barna hadisin da bai tabbata ba zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ikhtilafu ummati rahma wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce saɓanin al'ummata rahama ne a gare su to yana kafa hujja sau da dama za ka samu malami ya kafa hujja da wannan hadisi ne wanda hadisin bai inganta ba to gashi kamar yadda ajiya muka yi magana dama za mu yi magana a kan shi a yau insha Allah ta'ala to na so rubuto shi to sai na ga yana da kwai yawa abin sai na ce bari zo da kwamfuta din mu gan shi duka yawwa hadithi na hamsin da bakwai cikin silsila juzi'i na farko a nan malam ya yi bayani a kai ya ce ikhtilafu ummati rahama al'imamul albani ya ce la asulalau wannan hadithi baya da tushe walaƙar jahidar muhaddisu na fi an yaƙi fulahu ala sanadin falam yuwaffaku ya ce haƙiƙa malaman hadithi sun yi ta ƙoƙari dare da rana su tsaya akan wannan hadisin su same shi da isnadi amma kuma Allah bai katartar da su ba ba su haɗu da shi a cikin da isnadi ba hatta ƙalar suyuɗiyu fil jami'i sayir haddi al'imamu suyuɗi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da al'imamu suyuɗi malami ne mutafannin Allah ya arzuta shi ya yi rubuce-rubuce a ɓangarori da dama yana da littafin da baya ƙasa da ɗari biyar ya yi rubuce-rubuce da dama to suyuɗi yana da littattafai ɓangaren ilimin hadith yana da tadribun rawi yana da alfiya fi ilmin hadith yana da ali tijaju bisunna a wato ɓangaren abin da ya shafi yana da littafin da yake magana akan ali tijaju bisunna ɗan ƙaramin littafi ne na manta sunan shi amma sunan shi mai kyau da shi ma bai wuce safa hamsin da wani abu ba to yana da wannan littafin ɓangaren abin da ya shafi ali tijaju bisunna to ya ce al'imamu suyuɗi ya faɗa cikin littafin aljami'u sagir ya ce wa la'allahu kharaja fi ba'adu kutubin hufaz allaci lamta sil'ilena la'alla wannan hadithi ɗin na ikhtilafu ummaci rahama ya fito ne a cikin shashe daga cikin littattafai na mahaddata wanda littattafan ba su iso zuwa gare mu ba sun zamanto suna daga cikin littattafan da aka rasa su albani ya ce wa haza ba'idun indi ce wannan abu ne wanda yake mai nisa a wajena ba hujja ba ce wannan ce idh yalzamu minhu annahu da'a 'ala al-ummati ba'd ahadithihi sallallahu alaihi wasallama saboda yanzu idan mutum ya zama yana da wannan ra'ayi na cewa akwai waɗansu hadisai wanda ma'aiki ya faɗe su amma kuma yanzu babu su to zai lazumta daga wannan fahimta din cewa akwai waɗansu hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda sun todarta ga al'umma ba su ma san da su ba wa hadha mimma la yaliqu bi muslimin i'tiqadu wannan bai dace ba musulmi ya kudirce wannan abu saboda hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkanin su an tattara su an tattara su a cikin littattafai na sunna da haka yanzu ka kudirce cewa akwai waɗansu hadisai wanda sun tabbata ma'aiki ya faɗa amma kuma saboda a wancan lokacin babu ala ta tattara littattafai da sauransu masu waɗanda suka haddace wannan hadisi ɗin sun rasu ta dalilin haka aka rasa waɗansu hadisai daga ciki bai dace ba wani ƙalal munawi al'imamu abdurra'uf al-munawi ya ciro magana daga wajen al'imamu subiki annahu ɓal ya ce haƙiƙa al'imamu subiki ya ce walaisa bi ma'arufin inda muhaddisi wannan hadisin na ikhtilafu ummati rahama ba hadisi bane sananne a wajen malaman hadisi ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أنا ما كما يكاو شنكو وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي الشيخ زكريا الأنصاري شما أنا ديني daga cikin manyan manyan malaman Shafi'a ina aka ce Sheikhul Islam kusan shi ake yake komawa zuwa gare shi bangaren malaman Shafi'iyya kenan to ya tabbatar da wannan magana ta al-Imam Subki a cikin talikin da yi wa tafsirul baydawi a juz'i na biyu a safa ta gumiyatar da biyu thumma inna ma'ana hadha alhadith mustankarun inda almuhaqqiqin min alulama sannan kuma ma'anar wannan hadisi din da ikhtilafu ummati rahama abin kyama ne a wajen malamai wanda suke masu tabbatarwa a wajen almuhaqqiqun min alulama al'allama ibn hazm al-zahiri Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa fi al'ihkam fi usulil ahkam yana da littafin al'ihkam fi usulil ahkam a juz'i na biyar safa ta 64 ba da an ashara ila annahu laysa bi hadithin bayan yayi nuni a wancan gurin ya ce wannan hadithin ne ikhtilafu ummati rahama ba hadisi bane sai ce wa hadha min afsadi qawlin yakunu wato wannan yana ɗaya daga cikin maganganu wanda suke mafi ɓaci cikin maganganu min afsadi qawlin yana daga mafi ɓacin maganganu wanda ya kulu suka kasance suka yadu li'annahu law kana al-ikhtilafu rahmatan domin inda lamarin yake da a ce saɓani rahama ne la kana littifaqu sakhban da kuma haɗewa ɗin a guri ɗaya zama hushi ne abin kyama ne a wajen Allah wa hadha ma la yaquluhu muslimun ibn hazm yace wannan magana ce wanda ba wani musulmi da ya fade ta li'annahu laysa illa ittifaqun aw ikhtilaf saboda ɗayan biyu ne imma dai an yi sabani imma kuma an hade a guri daya walaysa illa rahmatun aw sakhdun imma dai rahama ko fushi to yace ɗayan biyu ne idan ka ce sabani rahama ne kana nufin kenan rashin sabani shi kuma ba rahama bane azaba ne وقال في مكان آخر a ibn hazm a cikin littafin al-ihkam fi usulil akam a wani gurin na daban yace batilun makthubun wani hadisi ne na ƙarya bataccen hadisi rubujajje kama sai a fi kalabil mazkur inda al-hadith wa inna min athari hadha al-hadisi as-sayyi'a albani yace hakika yana daga cikin abubuwan da wannan hadisi ya bari na gurabe wanda suke masu muni abubuwan da ya bari masu muni a cikin al'umma anna kathiran minal muslimina haƙiƙa da yawa daga cikin musulmai yuqirruna bi sababihi al-ikhtilaf ash-shadid al-waqi'a bayna al-madahib al-arba'a suna tabbatar da sabanin da yake mai tsanani tsakankanin mazhabobin nan guda hudu saboda wannan hadisi dai idan ka tambaye su hujja shine ikhtilafu ummati rahama to wannan hadisi wanda yake mai muni ya bar asar wanda yake kuma mai muni hannu ga hadisi mai rauni da kuma sai bar asar wanda yake asayi wala yuhawiluna abadan a biha ila alkitabi wa sunnati sahiha har abada ba za ka ga suna kokarin su koma kan yin riko da alkur'ani da sunna saboda wannan hadisi wanda yake mai rauni kama amarahum bidhalika immatuhum radiyallahu anhum kaman yanda malaman su Allah ta'ala ya kare yadda da su shugabanninsu suka umarce su da haka su ne malikiya imamu malik hanafiya imamu abu hanifa shafiya imamu shafi'i hambaliya imamu ahmad sun yi umarni da haka bal bari dai inna ula'ika haƙiƙa waɗancan malaman la yarawna mazahiba ha'ula'il a'imma suna ganin mazhabar waɗannan limamai guda hudu inna ma hiya ka shari'a muta'addida sani dai kamar shari'o'i ne wanda suke mabambanta juna kididdigaggu yaquluna hadha ma ilmihim bima bainaha min ikhtilafin wa ta'arud suna fadar haka hukuma tare da cewa sun san abin da yake tsakankanin waɗannan mazhabobi na sabani da cin karo da juna wanda la yumkinu tawfiqu bainaha ba zai yi ba a haɗa tsakankaninsu illa bi raddi ba'adu har mukhalifi dalil face sai an yi hartu na shashe daga cikin maganganu wanda suka saba wa dalili sannan kuma wa qabul ba'd al-akhar al-muwafiq lahu sai a yi riko da sun da da maganganu nasu wanda ya dace da dalili din ya dace da sunna ya dace da alqur'ani da sunna wa hadha ma la yaf'aluna wannan abin da ba su aikatawa ne wa bidhalika ce to saboda haka ne ma faƙar nasabu ila shari'ati at-tanaquda to idan suka tafi akan haka kaga sun jingina tufka da warwara a shari'a ta musulunci mun gane da kyau wa huwa wahdahu dalilun ala annahu laysa min indillahi azza wa jalla hakan din ka jingina tufka da warwara a shari'a ta musulunci wannan shi kadai dalili ne akan cewa ba daga Allah yake ba law kanu yata'ammaluna qawlahu fi haqqil qur'an da ce sun kasance suna lura da fadar Allah ta'ala da ya a cikin alqur'ani yace walau kana min indillahi da ce alqur'ani daga wajen wani Allah ne yake ba daga wajen Allah bane yake lawajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa ta taburza wani gurin a kulla wani gurin a warware to amma saboda daga wajen Allah ne sai ya zama to ba tufka da warware a cikin sa fal'ayatu sarihatun fi anna al-ikhtilafa laysa min Allah aya dinnan tana nuni a fili karara cewa sabani ba daga Allah yake ba fa kaifa yasihu idan ja'aluhu shari'a muttaba'a to ta kakane zai iya inganta a sanya sabani shari'a ce wanda take a barbi wa rahama munazzala kuma rahama ce wanda take a bar sabkarwa daga sama ba haka bane wa bisawabi hadha al-hadith wa nahwihi dhalla aktharul muslimina بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية وتصور وانا حديث نما ديوا daga cikin musulmai bayan shudewar waɗannan malaman nan guda hudu al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad bayan sun shude to suka ci gaba suna ta sabani har ya zuwa yau a da yawa daga cikin mas'aloli na aqida da kuma mas'aloli na furu'a walau annahum kanu rauna da a ce haƙiƙa su waɗannan malamai sun kasance suna ganin cewa abin da ya shafi waɗannan maganganu na malamai walau annahum kanu rauna da a ce sun kasance suna ganin cewa annal khilafa sharrun haƙiƙa saɓani ba wai rahama bane sharri ne kama qala ibn mas'ud wa ghayruhu radiyallahu anhu kamar yadda wannan ita ce maganar abdullahi dan mas'ud yana ganin al-ikhtilafu sharrun ba wai rahama bane da kuma waninsa daga cikin malamai Allah ya ƙara yadda da su wadallat alazammihil ayatul qur'aniyatu wal ahadithun nabawiyyatul kathira sannan kuma ayoyi na alqur'ani da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam masu yawa sun yi nuni akan cewa akan zargi din sabani akan zargin sabani to da a ce suna da wannan ra'ayi suna ganin haka din la sa'au ila littifaqi da sun yi kokari sun tafi zuwa ga hadewa da juna hadewa kai kai mai wacar mazabar ba kai ba ni ba ni ba wancan ba shi ba wancan ba shi ba mu gani mu tattaro ga baki da abin da ya dace wa alkur'ani mu riko da shi a mazaba ta yake ko a mazabar ka ko a mazabar su ba mu abin da ya saba wa alkur'ani mu ajiye su a mazaba ta yake ko a mazabar ka ko a mazabar wacce sai ya zama to an zama tsintsiya madaurin kida wala amkanahum dalika fi aktsari hadhihi masail da kuma hakan din za su iya yin shi cikin da yawa daga cikin masaloli akwai masaloli din da babu wani sabani akan su mai karfi kawai in kaga mutun ya saba to ya bar hadisi bima nasaballahu ta'ala alaiha min al-adillati allati yu'rafu biha as-sawabu min al-khata' saboda abinda Allah ta'ala ya kafa akan waɗannan masaloli din na dalilai wanda za iya ganowa gaskiya daga kuskure a wannan da wannan dalilai din wal haqqu min al-batil kuma za iya ganowa gaskiya daga barna thumma adara ba'dhum ba'dan fi ma qad yakhtalifuna fi sannan kuma sashen su sai baiwa sashen su udiri cikin abinda ba laifi za a iya yin sabani a cikin sa walakin limadha hadha sa'i wa hum yarawna anna al-ikhtilaf rahmatun ya za su iya wannan kokarin suna ganin cewa sabani din rahama ne ba wai sharri bane wa anna al-madahib ala ikhtilafiha ka shara'i'a muta'addidatin wa in shi'ta an tara athara hadha al-ikhtilafi wal israr alayhi fanzur ila kathirin min al-masajid ce ka kallaci da yawa daga cikin masallatai tajidu fiha arba'ata maharib zaka samu gidan limami guda hudu mun gane da kyau bisalli fiha arba'atu min al-a'imma limamai guda hudu ne suke jagorantar masallaci daya mun gane da jau akwai limamin hanafiya akwai limamin shafiya akwai limamin maliki akwai limamin hambaliya wani kullum minhum jama'atun yantaziruna salata ma imami kowanne kuma daga cikin su kowanne limami din akwai jama'a tattare da shi wanda suna jiran sallar azhur tare da limamin su zasu ka annahum ashabu adiyani mukhtalifatin kai ka ce su din ma'abuta addinai ne wanda sun sha bamban masa saba za a gani wa kaifa la wa alimuhum yaqulu inna madahibahum ka shara'i'a muta'addida yace to ta gaga ba za su yi wannan fahimta din ba tare da cewa malamin su yana cewa madhabobi din nan kaman shari'o'i ne wanda suke muta'addida yaf'aluna dhalika wa hum ya'lamuna qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba suna aikata haka kuma tare da cewa sun san baɗar ma'aiki da ya ce idan idawo ƙimacin salatu idan dai aka tada ikamar sallah a masallaci to ba wata sallah sai wannan wanda aka tada ikamar tata wannan muslim ya rawaito shi da wani daga cikin malaman hadisi walakinnahum yastajizuna mukhalafata hadal hadisi sai dai su waɗannan malamai ɗin suna halitta a saɓawa wannan hadisin wa ghairihi da kuma saɓawa wani wannan hadisi muhafazatan minhum alal mazhabi saboda kiyayewa akan mazhabarsu wato misali idan ina cikin masallaci ina karatun alkur'ani sai aka shigo za ta da iqamar sallah ni dan malikiya ne sai ya zama wanda ya shigo din limamu dan hanafiya ne za su fara sallah ne kuma in ce barin tashi ina fila saboda ba limamin mu ne ya shigo kun gane da kyau sun halitta hakan din saboda limami na a gaba da ya shigo misali hanafiya da ke ita ce ba za ba ta farko a ce to an ba ta damar ita a zuru in za ta yi ta za ta yi ta karfe daya zuwa har da rabi wannan lokacinta ne malikiya ita kuma karfe daya da rabi zuwa karfe daya da hamsin nata ne shafi'iya ita kuma karfe daya da hamsin zuwa karfe biyu da goma minci ashirin aka bata nata ne hambaliya da ke dashe ta karshe ala bata haƙuri daga karfe biyu da goma zuwa karfe biyu da rabi to yanzu ni na shigo masallaci karfe daya yana karatun alkur'ani sun sun shigo suna sallar su to da aka saura minti goma limamu mai shigo in ce to bari in yi nafila kafin yanzu suna cikin sallah ne ma kuma in tarki nafila ne kwa suka ce ba laifi mun gane da kyau a nafila fa a share ɗaya kai za ka share na kai na bin da wata wannan yan mana kai da yadda ba ma da da kai sallar a bayan shi kuma za ka bi shi har kai kana nafila shi yana farilla mun gane da kyau كأن المذهب معظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام kai ka ce mazhabar yanda ake girmama ta a wajensu yanda suka kiyaye dokoki na mazhaba sama da yanda suka kiyaye hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa jumlatu da qawli a jumlace dangane da abin da ya shafi sabani ce an nal ikhtilafa mazmumun fi shari'ati sabani abin zargi ne a shari'a ta musulunci fal wajibu muhawalatu takhallusi minhu ma amkana abin da yake wajibi shine ayi kokarin rabuwa da sabani gwargwadon iko li'annahu min asbabi bu'fil umma saboda yana daga cikin sabubba na raunin al'umma kamar yadda Allah ta'ala ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum amma ridha bihi وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المسرها بذمه أما يردا da saɓani da ambatan cewa rahama ne wannan saɓanin ayoyi ne waɗanda suke masu karamci wanda sun bayyana da zargin saɓani ɗin kuma dukkan mutumin da yake kafa hujja da shi wala mustani da lahu illa hadal hadith ba shi da wata bajingina wanda zai kafa hujja shi mai cewa al-ikhtilafu rahama wannan hadisin ne kada yake kafa hujja da shi alladhi la asla lahu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba shi da tushe daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to maganar da albani tana da yawa to amma dai wannan shine mahallu shahid sai kuma hadithin ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum shi kuma a karkashin lamba ta 58 yayi magana akan shi a ciki yace a cikin sa akwai ruwat din da suke ba amsar hadisi a ciki akwai Sallam ibn Sulaim Sallam ibn Sulaim ibn Khirash yace kazzabu tacaccen makaryaci ne wa qala ibn Hibban rawa ahadith mawdu'a Muhammad ibn Hibban al-Busti yace Sallam ibn Sulaim ya rawaito hadisai na ƙarya a cikin littattafa a cikin hadisan shi da yake kawa to na farko shine tariqu min tariqi Sallam ibn Sulaim qala haddathana al-Harith ibn Husayn an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an bihi wato wannan shine hanyar ta Jabir dan Abdullahi Sallam ibn Sulaim sai ibn Husayn sai al-Amash sai Abu Sufyan sai Jabir dan Abdullahi mutum biyar ne to Sallam ibn Sulaim ga yanda malamai suka jefe shi da shi ibn Khirash ya ce kazzabu ibn Hibban ya ce rawa a hadithin mawdu'a to kuma sai mu leka hallo a cikin akwai Abu Sufyan Abu Sufyan ibn Hazm zahiri ya ce riwayarsa saƙiɗa ce saboda abu sufiyanin ba'ifun sannan kuma cikin mutum biyar muke rago to sallam ibn sulaim an ce kazzab ne to sai alharis ibn gusain alharis ibn gusain shi kuma aka ce a majhul ne majhuli ne ba a ba san shi ba mun gane da kyau ibn hajar al-asqalani ya ce majhuli ne yanzu muna da mutum biyu wanda an soke su wanda idan aka samu kazzab a cikin hadisi ya tashi daga aiki to kuma ga majhul shi ba majhul idan aka same shi a cikin hadisi ya tashi daga aiki wani hadisi majhuli guda biyu ne imma majhulul hal majhulul ayn guda biyu ne to sai kuma Abu Sufyan Abu Sufyan shi ma Ibn Hazm yace da'ifi ne kaga mun samu cikin mutum biyar mutum ɗaya kawai ya tsira saboda jabir ɗan abdullahi shi baka magana a kai shi mutum ɗaya ne kawai da ƙaƙuri a ci shi ne al'amash magana da kyau al'amash suleiman ibn mihran shi ne ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda alkutubu sita sun fitar da hadisi amma sauran dukkaninsu kusan kowane an mushi barshe to kaji ta inda hadisi ya zo shi to gashi nan ya yi magana a kai to amma dai dama mun ce za mu yi magana a kansu a jiya yanda albani ɗin ya yi takhari ɗinsu ibn abdulbar ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa jami'ar bayanin ilimin fadlihi haka ibn hazm a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam ta hanyar alhamdulillah ya alaikum Allah wasilu balakum ta hanyar waɗannan waɗannan rijal ɗin to yana ga ana ya kamata a ce mun tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana a subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka